أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين جوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil ashrar littafi ne na malam wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas in ka cire mukaddima a darasin da ya gabata mun karasa bayani mun karanta maganan malam maziri game da ainihin wato tabbas din sihiri sannan kuma mun shiga wata ainihin wato gaba a ƙarƙashin fasali na uku a cikin wannan littafi inda malai kawo kashe-kashen sihiri sai ce to a wajen imamun razi ya karkasa sihiri abu abdullahi razi zuwa ainihin wato nau'o'in sihiri guda takwas akwai sihiri wato kashi na farko sihirin kildaniyin wal kishidaniyin wato wato sihiri na wato kildaniyawa da kuma kishdaniyawa wanda wasu mutane ne waɗanda suke bautar wasu taurari guda ainihin wato bakwai waɗanda suke kewayawa suna da aƙidar cewa waɗannan taurari su suke gudanar da duniya duk wani alkhairi in ka gan shi daga wannan taurarin ne duk wani rashin jin daɗi da sharri to daga wannan taurarin ne to a kansu ne Allah ta'ala ya aiko annabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam sannan na biyu akwai wato sihir ashabil awham wato sihiri na ma'abota rudu da ainihin wato tunani ko kuma al'auham eh tunani tunanin nika wanda fusil kawiya wanda shi ma malam ya kawo mana abin da yake nufi da wannan gaba na uku kuma mun karanta al-isti'anatu bi arwahir bi arwahil ardiya wato neman taimako da agaji da ainihin aljanun da suke yawo a doron ƙasa wanda shi ma mun karanta abin da malam yake nufi da haka sannan na hudu akwai at-takhayyulat wal akhadh bil uyun wash sha'bada wato abin da ya shafi rufa'ido su dabaru da kuma ainihin dabo shi ma wannan ya mana ya kawo mana shi a matsayin daga cikin nau'o'in sihiri akwai irin wannan sannan na biyar akwai al'amalul ajiba allati tadharu min tarkibi alatin murakkaba wato akwai wasu ayyuka masu ban mamaki waɗanda suke bayyana daga tasirin haɗe-haɗen wasu abubuwa wato alal nisabi alhindisiya waɗanda suke da tsari da alaƙa irin ta ainihin injiniyanci inda ya bada misali inda zaka ga kamar bugawar agogo da sauransu to za mu tashi akan ainihin wato nau'i na shida alal mu'allif rahimahullahu ta'ala yace as-sadis wato malam ainihin fakhruddin razi yace daga cikin nau'o'in sihiri na shida shine al-isti'anatu bi khawasil adwiya wato neman taimako ta hanyar amfani da wasu magunguna na musamman fil adima yani yana nufin fil adima cikin abinci wadihana da kuma mai wato akwai nau'o'in wato magungunan da su kuma na musamman ne in mutum ana so ya harzuka kamar irin yadda 'yan tauri din nan suke yanzu na ga mutum yana taɓari ko ga bakinsa yana ta wani kumfa misali kaga abinci ya ci ko kuma a ce wannan wannan na shafi ne in mutum ya shafa wani mai kawai sai ga in ya daki garu sai ga gari garu yana yana barbashewa ko kuma in ya ci karo da wani katako ko wani wata wata wata tabariya kawai sai ga ta dare gida uku saboda yayi wani shafi a kansa to sai yake cewa akwai sihiri mai irin wannan nau'in wanda shi kuma wasu magunguna ne na musamman wanda ake ko dai a sa su a abinci ko kuma a shafa su a matsayin mai qala ce ce wa alam ka sani anna hadha la sabila ila inkaril khawas lalle wato ka sani cewa anna hadha la sabila ila inkaril khawas wannan yana nuna babu wata hanya da za a inkarin wasu magunguna na musamman masu wani tasiri ma'ana akwai magunguna da za a gansu wanda ba na sihiri din ba ko kuma masu na sihiri din wanda suna da wani tasiri da suke sa a yi wani abu ko su fusata mutum ko yanzu na ga mutum ya yi wani abu sabanin abin da aka saba fa inna tasirin maganatis mushahadu domin tasirin maganatis wannan abu ne da an gani an fahimta mayan karfe za a ga ka zo shi shi ma za a ga yana da irin nasu tasirin to kamar irin wannan akwai magungunan da su ma yanda ka san maganatis abu ne wanda yake an gani in an yi amfani da su yanzu nan sai ga mutum ɗabi'a ta ta jirkita ta canza sai ga mutum yana bari ga mutum ainihin wato yana yana yana abin nan ko kamar irin wannan yan tauri din da ake magana to yake cewa asabi'u na bakwai at-ta'liqu lil qalb wato ratayar zuciya ko damfaruwar zuciya da wani abu wa huwa an yad'i as-sahiru wato ta'liqu lil qalb a rataya wa zuciya ko a damfara mata wani abu ta zama tana tsoron wani abu sai ya ce wa huwa shi irin wannan shine an yadda isahiru annahu arifa lismal a'zam shine a samu wani boka ya dinga da awar ai shi masani ne na sunan Allah ismul a'zam a ce ai shi ba bokanci yake ba yana amfani da ismul lahil a'zam ismul lahil a'zam ai ba wani abu bane da sai wasu mutane suka san shi an sanar da shi addini ya karantar da shi an fahimta yana cikin yana cikin kaga abin nan cikin suratul baqara al imran suratul taha al hayyul qayyum shine ainihin ismul lail a'zam kamar yadda ya tabbata so saboda kaga ba wani abu bane wanda za a ce sai da haka sai a dinga cewa ai masanin boka ya dinga da'awar ai shi masanin ismul lail a'zam ne da haka yanzu nan sai ya tafi madina ko yanzu nan sai ya tafi saudi arabia ko yanzu nan sai ya tafi guri kaza ko yanzu nan sai ya dauko kaza daga guri kaza saboda yana amfani da wasu ismun la ilaha illallah in yi amfani da su yanzu nan sai aga kaza ya faru yanzu nan sai aga kaza ya faru wa anna al-jinna yuti'unahu kuma saboda wannan ismun la ilaha azam din da yake da shi sai ya dinga gaya wa mutane shi yasa har aljanu yi mada'a duk abin da yasa aljanu za su duk inda ya aike su za su je duk abin da ya ce su dauko za su dauko wa yanqaduna lahu kuma suna mika wuya zuwa gare shi fi aksaril umuri cikin mafi yawan al'amura idan tafaqa an yakuna zalika sami'u da'if al idan aka yi dace da mai sauraron wannan bokan ya zama shi ma dama mai rarraunan hankali ne boka gashi ya zauna ya yi kwanci kwanci yana ta shara da ƙarya sai aka yi sa'a masu sauraron su dama masu raunin tunani ne qalilat tamyiz sannan masu ƙarancin tantancewa ne ba su iya ba su iya ware abin da yake na gaskiya da kuma abin da yake na ƙarya ga raunin tunani ga kuma ainihin kalilar tamyiz ya zama mai sauraron ya zama mai karancin tamyizi ba iya gane cewa ƙarya aka ga masa ko gaskiya ne daidai ne ko kuskure eh ta fada annahu haqqun to sai ga shi wannan mai sauraron ya kudurce wannan abin da boka yake faɗa gaskiya ne cewa lalle bokan nan yana amfani da ismul lail a'zam kuma yana aiken bokaye suna masa biyayya da sauransu da haka shi mai sauraron aka yi sa'a ga karancin tunani ga rashin ilimi ba shi da rariyar tacewa sannan ba shi da ilimin da zai nuna masa gaskiya da abin da yake kishiyarta to sai ga da ya ji irin wannan i'taqada annahu haqqun sai ya kudurce abin da wannan bokan yake gaya masa gaskiya ne wa ta'allaqa qalbuhu bidhalika kuma zuciyarsa sai ta rataya da wannan abu zai zama duk abin da wannan bokan ya faɗa gaskiya ne duk abin da shi ma zai sai ya ji ya gaya wannan bokan cewa kaza zai wa asala fi nafsi naw'un min ar-ru'b sai ma a samu wani nau'i na tsoro ya shiga cikin zuciyarsa wal makhafa da wato min ar-ru'b wani nau'i na firgici wal makhafati da tsoro ya shiga cikin zuciyarsa game da wannan bokan sai ga yana shakkar wannan bokan kuma duk abin da bokan ya ce sai ya yi saboda ya riga ya tsorata ya firgita da wannan bokan da haka duk abin da ya zo ya gaya masa duk abin da ya nema zai je samu kawo fa idza hasala al-khawf to shi ko tsoro dama da zarar tsoro ya samu da'ufatil quwwa al-hassa to karfi wanda yake motsa abu to shi ma sai ya rauni ma'ana garkuwar jikin mutum da ya tsorata sai ta abin nan shi yasa daga cikin strategy na yaki shine ka jefa tsoro ga abokin gabanka shi yasa cikin abin da Allah ta'ala ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine an ce wa nusirtu bir ru'b masirata shahri yace an taimake ni da furgita abokan gaba kafin in kai zuwa gare su da wata daya to da zarar abokin adawa ka ya furgita to an kan kai rabin nasara to saboda haka za a ga wannan yanayin da yadda bokan ya riga ya yi musu to ya sa yanzu sun firgita da shi sun tsorata da shi da haka kuma da zarar tsoro ya riga ya samu to da ufatil quwa alhasa to wani karfi da wani kuzari wanda zai sa mutum ya motsa ko ya ki ko ya yadda sai ya zama to ya rauni fahina idin ya tamakkanu sahiru an ya fa'ala ma yasha to a daidai wannan lokacin ne kuma boka sai ya aikata abin da ya ga dama sai ga yana ta tasarrufi da mutum dan kasuwa ne amma kuɗi ke zuwa yana kwan yake ta zazzagawa wannan bokan ko bai isa ba duk abin da ya nema in ya ce mota yake so sai ya kawo masa in ya ce dinki yake so guda 360 sai ya kawo mai in ya ce takalmi iri kaza da agogo iri kaza sai ya kawo masa in in dan siyasa ne shi ma ko mai mulki haka shi ma ya riga ya tsorata da ya tsinke da wannan bokan ya ya riga ya shiga masa da firgici kamar yadda ake bada labari wallahu a'lam bi sihhatil khabar aka ce wani wai ana zuwa wajensa da kun gaisa sai ya saki sai ba hannun a jikinka kaji wani siri sai ga shi ya abin da sai ga kawai hannu ne a abin nan ka kaga sai jiki ya kama rawa an bai da ko kuma irin abin nan da ake cewa ana zaune kawai ga ji wani abu ya yanko daga sama kawai ya fado yana tarawa an bai da to kaga duk da zarar mutum ya tsorata da irin waɗannan abubuwan to duk abin da ake so sai ga boka yana wadata yanda ya so kawai wa'anda suke ta'amuli da shi yana tabautar da su yana ta aine wato yi musu yanda ya ga dama saboda sun riga sun tsorata da shi gani suke yi idan ya janye hannu ko ya ce ba zai balalace alaci wani gani ke dukiyar da zarar boka ko malamin da yake zuwa wajensa ya yi fushi to tsiya cewa zai wani gani zai idan malamin nan nasa wancin da bokan ma malami suke ce masa idan wannan bokan ya fushi da shi ko ya daina masa aiki to gani yake faduwa zai a zaben da za a yi 2023 saboda tun da in dan majalisa ne tun da ya je majalisa tun 1999 yake majalisa shi duk tunanin sa ba Allah bane ya kai shi wannan wannan malamin na aikin da malamin bokan yake masa to saboda haka yana ganin da zarar sun bata ko ya fushi da wannan to alama ce ta cewa kujerar sun faduwa to sai dai dawo gida to wannan sai sa bukacin da ya mallaki masu wannan dama ga ainihin wato da'iful aqal da'aful aqal qalilu wato qalilu tamyiz to tunda babu wayannan abubuwan to shikenan sai ga mutum ya riga ya rauni Allah ke. Asamin na takwas, as-sa'yu bin namimati wat taqrib. Malam Fakhruddin Razi yace daga cikin sihiri akwai as-sa'yu bin namima. kai kawo wajen haɗa mutane rigima shi ma a fakarun dinin razi ce shi ba su hiri ne yanzu ka ga abokan juna wato ka ga mutum da amini amma wani ya zo ya shiga ya fita kawai sai su daina gaisa sai ta mamaki da baya duk shawararsa da shi yake duk inda za su je za a gansa za ka ji an ce in ka ga zare za a ga wata ma'ana duk inda suke tare kamar yan biyu wani ma ga tare suke dinki iri daya hular su iri daya kaza iri daya kaza iri daya in ma suna da iyalai iyalansu ma duk sun san su amma in annami ne ya shiga ya fita to sai ga ba a magana ba a kaza ba a kaza ba a kaza cikin ganganin lokaci to sai razi ya ce abinan abinan fakar jinin razi sai ce wannan shi ma sihiri ne yanzu nan mutane suna zaune lafiya mutum yana tsan zama da ya ɗan kuskus kan ya tashi kawai sai ga al'amura sun rikice ya ce wata karibi da kuma gwara su da ta karib as-sa'yu bin namima yawo da annamimanci wata karib da hada rigima gwara mutane ka duba lamba ta ɗaya fi tafsirin razi a tadrib wato a tadrib shine ma'ana a takarib a takarib bi ma'ana a tadrib shine gora mutane min wujuhin khafiya latifa ta hanya koye ta hanya fuskoki waɗanda suke khafiya koyayyu latifa masu sauki in ba Allah ne ya tona asirin wannan annabiwun ba ba za a sani saboda hanyoyi ne koyayyu kuma masu sauki ana cin abinci ko ana dan magana yanzu nan in yaje ko wannan maganar kawai sai ga ya dagula lissafi wa zalika sha'i'un fil nas wala yace irin ko wannan annabi wanci abu ne da ya yafi cikin mutane annamimanci yanzu hada yan uwa fada hada aminai fada hada mata da miji fada hada abokin kasuwanci ko abokin harka da abokin harka ko kaza kaza wannan abu ne wanda yake sha'i'un fil nas ka duba tafsir ibn kathirin mujalladi na daya shafi na 147 intaha to kaga dama ainihin wato fakhruddin razi ya ce sihiri ya kasu kashi takwas to qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir Allah ya masa rahama yace wa qad adkhala ar-razi kathiran min min hadhihi al-anwa' al-madhkura fi fanni as-sihr yace hakika fakhruddin razi ya shigar da nau'o'in da aka ambata masu yawa ko ya shigar da kasira min hadhihi al-anwa da yawa daga cikin irin waɗannan nau'o'in al-mazkura da kaji an ambata shi razidi ya shigar da su fi a fannin sihir a cikin fannin sihir sai yake cewa liladafati madariki ha saboda saukin riskasu dama ai shi sihiri kamar yadda tarifin zaman karanta a can ma'anar shine ma dakka wala tufa saboda saukin yadda abun yake yiwa to shi sa shi faqaruddin razi duk wa'ina ya tattaro su ya watsa su cikin sihiri ya ji su ma sihiri ne لأن السحر في اللغة دومين شي سحري على ربتي عبارة كلمة عما لطفة لتكي بياني جمد أبن دي زومي توشي مي سوكي وخفي سببه كما دليل دي أبن يكي فاروا يقويا لا فاتان غاني أقوم cikin تفسير ابن كثير مجلدي na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da bakwai. To wannan game da kashe-kashen, shin wannan kashe-kashen da Imamu Fakhruddin Razi ya yi, an sallama masa ne ko kuma to za mu ji ƙarin bayani a nan gaba amma dai maganganu sannan ya kawo mana na razi cewa razi ya karkasa sihiri nau'o'insa zuwa takwas to ga kuma na takasimin ragib akwai ragibul asfahani shi ma ya karkasa sihiri qalar ragib الراجب الأصفهاني يتي السحر يطلق على معاني يتي سحري أنا فسر شد معانوني da dama. ahaduha ɗaya daga cikin ma'anar sihiri ma laqufa wa daqqa abin da yake mai sauki kuma ya kuya wa minhu daga nan ne ma ake cewa sahartu sabi na sihirce yaran khada'atuhu ma'ana na yaudare shi an fahimta in ka dan yaudari yaro ka ce masa to me koma gida zan zan siyo maka kaza sai ya koma ko kuma koma ka dauko min kaza kan ya dawo ka ce kila ya biyo ka yana cewa sai ya bi ka kana koma ya ki ya koma sai ka ce to yanzu abin da za a yi je ka yi min kaza ko kuma kawai kana son wane tashi ya ki ya tashi sai ka ce da Allah zo ka kaza da ya tashi sai ka je ka zauna ma'ana ka ga kenan mukhada'a kenan shine sahartu sabiya ma'ana khada'atu na ainihin wato yaudare shi na yaudarar da shi was ainihin wato was tamaltuhu sannan na jawo ra'ayinsa na karkato da shi da yaƙi amma istalamtuhu na jawo shi na fusgo tunaninsa ko na jawo ra'ayinsa ko na gamsar da shi wa kullu man istamala shay'an wa kullu man istamala shay'an faqad saharahu duk wanda ya gamsar da wani abu ya bar inda ya dosa ya taho inda shi yake ya jawo wani abu zuwa gare shi ya karkato da wani abu zuwa gare shi faqad saharahu to ana cewa ya masa sirri ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون سحر العيون to daga nan ne ma ake fassara mawaka da cewa suna sihirce idanu yanzu nan in ya fara waka sai ga kawai ido yana kuka saboda abubuwan da yake faɗa sai ido ya ga kamar gaske ne sai ga mutum saboda irin yadda ya nisa cikin jin wakar mai waka din kawai zai ga mutum yana hawaye listimalati hannufus saboda yanda waƙoƙin mawaka suke karkato da zukata zuwa gare su wa minhu qawlul atibba at-tabi'atu as-sahira kuma daga nan ne ma aka samu maganar al-atibba likitoci da suke cewa at-tabi'atu sahira ma'ana ɗabi'a mai sihircewa wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne ma faɗin Allah ta'ala bal nahnu qaumun mas'uruna bari dai kawai mu mutane ne wayanda aka sihirce mu ai masrufuna anil ma'rifa mutane ne wanda aka karkatar da mu gabarin sanin hakikanin abin da yake da akwai wa minhu hadith daga cikin sa ne ma hadisin inna min al bayani la sihra lalle daga bayani akwai mai sihir cewa da kaki amma in yazo yace ka ga saurare ni ka ji ah dan dan ba ni minti ɗaya minti biyu yanzu nan da yazo in ya fara abin da yasa ka gane ko kaza kaza ka dauke to to ayya a gani to shine suka ce wa inna min al-bayani la sihra da mutum ya furzi ya furze amma sai ga ce wallahi tun da wani yazo ya dan yi mai bayani kuma sai ya gamsu da fata an gane asani malar ragibul asfahani yake yake cewa nau'i na biyu ma yaqa'u bi khida'in wa takhayyulat an fahimta ko yake cewa ma ya kawo abin da yake faruwa bi khida'in ta hanyar yaudara yaudara ne a yaudari mutum wata khayyulatin da kuma wani nau'i na ainihin wato rufa'ido la hakikata laha wanda babu abun ba shi da tabbas an fahimta eh kawai kana tafiya sai ka ba ka ganin kana tafiya kan titi kana tafiya sai ga kaman bishiyoyin kan titi bin ka suke sai ga su ma kaman gudu suke haka idan ka yake nuna ba gudun suke amma kan kana tafiya sai ka dinga ganin bishiyoyi suna ta suma kamar suma gudu suke ta yi an fahimta na hawa ma ya fa'aluhu al-musha'awid min sarfil abusar misalin irin abin da ɗan dabo ko mai rufa ido yake yi min sarfil abusar na kawar da idanu amma ya ta'atsahu daga irin daga barin abin da yake aikatawa bi khiffatil yadi ta hanyar siddabaru ta hanyar siddabaru kamar yadda muka karanta satin da ya wuce an fahimta su dabar ne kawai sai kautar da idanun mutane kan su dawo ina yayi wani abu to wannan abun da yayi sai ya zama su dabar sai su dinga ganin sai su dinga ganin kamar gaskiya ne asalis na uku ma ya hasulu bi mu'awarati shayatin akwai kuma irin sihirin da yake faruwa ta hanyar taimakon ta hanyar taimakawar shaydanu bi darbin min at-taqarrub ilaihim wato ta hanyar wani nau'i na kusanci zuwa gare su wa ila zalika al-isharatu bi qawlihi ta'ala izuwa ga irin wannan sihirin ne wato akai ishara izuwa ga fadin Allah ta'ala walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr sai dai shaydanu kafaru sune suka kafirta yu'allimuna an-nas as-sihr suna karantar da mutane ko suna koyar da mutane sihiri ar-rabi'u na hudu ma yahsulu bi ma yahsulu bi mukhatabati al-kawakib sai kuna gyarawa yanzu kaga can bi khida'in sai ya ware bawun din daban khida'un din daban wanda shi kuma za ga a haɗe yake kamar yadda a can farkon karatun kuka duba da ya ce wa alam sai ya ce halla sabila duk wanda ya kula zai ga wannan haza la sabila ila inkaril khawas shi sa na karanta shi da haka dan ku gyara anna haza la sabila ila inkaril khawas wannan shine Na'am. eh akwai wa'alam din kala wa'alam anna hadha la sabila ila inkaril khawata asadis ba eh yawo shine to nan ma bi khida'in din sai an hade shi shi ma ya raba shi sanan nan da yake cewa ma ya yake cewa walakin shadiya na arrabi ka yake cewa ma ya hasulu bi mukhatabatil kawakib kaga shi ma sai ta bu mukhata sai raba ba'un din da ta'ul marbuta hada suke bi mukhatabatil kawakib to wa alam annahu la sabila to hakan shine daidai da ku wa alam annahu la sabila haka ya kamata wa alam annahu la sabila ila inkaril khawas a gyara shi da Allah dan na na bugun naga akwai gyara gyara duk masu irin na wasu muna ta bi ana gyara wa alam annahu la sabila a karkashin asadis din arradu yake cewa ma ya hasulu bi mukhatabatil kawakib abinda yake faruwa bi mukhatabatil kawakib ta hanyar magana da taurari wastinzali ruhaniyatiha da kuma saukar rauhanansu bi za'arihim a faɗar su fa masu bautar taurari din su ma suna sai ga shaitanu ne ake magana da su amma sai ga mutum ya kura taurari ido kamar wai da su yake magana an fahimta wasin zali a ruhaniyatiha da kuma saukar rauhanan wai su taurarin su ma wai suna da rauhanansu bi za'amihim a faɗinsu wannan yake cewa ka duba a nakalin an fate bari ya ɗauko wannan magana ne daga fito bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu almufuradat sannan ka koma a bayan fito bari din da ya ɗauko maganar kuma akwai ta a cikin almufuradat lirragibul asfahani wato akwai almufuradat wani littafi ne almufuradat wanda Arragibul Asfahani ya fassara kalmomin Alƙur'ani. To a cikin wannan ainihin wato in ka koma sai ka koma ƙarƙashin sinun ha'un ra sahara wato a ƙarƙashin kalmar sahara sinun ha'un ra to a ƙarƙashin nan shi Arragibul Asfahani ya fassara me ake nufi ko ya fassara wannan magana da mawa karanta yanzu ina fata an fahimta inta wannan kamar duk bayanai ne da shi kaga fakhruddin razi ga kashe-kashen da ya karkasa ainihin wato sihiri ragibul asfahani shi ma ga yanda ya karkasa sihiri to sai ainihin malam wahidi yake cewa at-tahqiq wal idahu li anwa'i sihir at-tahqiq tabbatarwa wal idahu da ƙarin bayani li'anwa sihir game da nau'o'in sihirin nan da malar ragib da alfaharuddin razi suka ambata min dirasati da kasimatin razi war ragib daga karan daga karantar kashe-kashen da arrazi yayi da ragib wa gairihi ma da wasu su min ulama na malamai da sihir ga sihiri najidu za mu samu cewa annahum hakika waɗannan malamai kad aqahamu fi sihir sun shishigar cikin sihiri ma laisa minhu abin da baya cikin sihiri wajen bayanin menene sihiri to duk sun kusa abin da baya cikin sihiri sun sa shi a cikin layin sihiri wa sabab fi zalika ma ce dalilin da yasa duk suka yi haka annahu mu'tamadu ala al-ma'na al-lughawi lis-sihr saboda su wayannan malaman sun dogara ne akan ma'ana ta larabci ga sihiri ma'ana da shi sa za ga har ta fakaru dinin razi ce a ta agogo yadda yake zuwa ya kara ko yake bugawa shi ma sihiri ne saboda kalmar a larabci ta tana iya ɗaukar ma'anoni da dama da haka da suka tare sai suka shigar da ma'anoni irin na larabci sai suka fassara duk sihirin da shi wa huwa ma la tufa wa khafiya sababu shi ko sihiri a larabci dama shine kullu ma la tufa duk abin da yake mai sauki ne wa khafiya sababu kuma dalilin abin ya fuya ومن هنا أدخلوا فيه الاختراعات العجيبة to anan ne za ga sun shigar da irin kere-kere irin masu ban mamaki na zamani duk suka sa a cikin layin sai ina ba ta gane kamar yadda muka ce arrazi yana ya ce agogo da yake zuwa can bayan wani lokaci ka ji yayi kara ba wanda ya taba shi yace shi ma sihiri ne yace to daga cikin wannan ta'arifin ne na kullu ma la tufa wa khafiya sababu to anan ne suka shigar da a cikin wannan ta'arifin al-ikhtira'atil ajiba kirkire-kirkire irin masu ban mamaki. Wal umuran natija da kuma al'amuran da suke da natija an hiffatil yadi daga abin da ya shafi kamar siddabaru irin na hannu. Wasu ai bainan nasi kuma suka shigar da abin da ya shafi kai kawo tsakanin mutane bin namimaci da annamimanci shi ma suka sashi a cikin layin sihiri. wa ma sha kala'a da abin da ya kama da irin wannan minal umurin lati khafiya sababuha daga cikin irin al'amuran da dalilin faruwar su ya kuya wala tufa mudkhaluha kuma mashigar ta yi sauta zama mai sauki wa kullu hadha la ya'ani na fi hadha al-bahr wannan duk bai dame mu ba a cikin wannan binciken wannan research din da zamu yi a wannan littafin duk wancan kashe-kashen sirrin ba akan su malam wahidi yake so ya magana ba ina fata an gane sai yake cewa kullu haza duk wayannan kashe-kashen da suka yi la ya anina ba shi yake damu mu ba shine zamu mai da hankali akai fi hadal ba a wannan binciken ko wannan karatun da zamu ma baitul qasidi inda muka nufa wa mihwarul bahas sannan binciken abin da zai tattauna ya duru yana kewayawa ne haula sihiril haqiqi a karkashin sihiri na haƙiƙa din kansa za a magana wannan an kawo ma ne don kasancewa akwai kashe-kashen da malamai suka yi sihiri amma shi malam wahid zai yi magana ne akan shi irin sihirin da ake cewa tsafi ko ake cewa sihiri dai wanda ake magana da shi a ce an yi wa wani sihiri ko wancan ta yi wa wancan sihiri da sauransu a kansa zai magana ba wancan kashe-kashen ba shi yasa sai yake cewa wannan kashe-kashen duk da suka kawo ba a kansa zai magana ba tattaunawar wannan littafin gaba ɗayanta za ta dinga zagayawa ne a ƙarƙashin al-sihirul haƙiƙi sihiri na haƙiƙa alladhi ya'tamidu fihi as-sahiru wanda shi bokan mai sihirin yake dogara alal jinni wajen mu'amala da aljanu wa shayatin da shaytanu to akan sa zai magana shi wannan sihirin wanda yake da boka yake yin yake yin haɗin gwiwa da shaytanu da aljanu wajen cutar da bayan Allah to yace akan sa zai magana wa qammata haqiqatun ukhra la budda min bayaniha mala yace har wa yau akwai wata haƙiƙa akwai wani tabbataccen abu daban wanda shi ma labudda min bayani ha babu makawa ainihin wato sai an yi bayaninsa ala wani abu ne wannan sai ce ku saurara wa hiya ma zakarahu ar-razi shine abinda fakhruddin ar-razi ya ambata wa kadhalika ar-ragib haka ar-ragib al-asfahani ma ya ambata mimma yusamma bi ruha bi ruhaniyatil kawakib abinda ake kira da rauhanan taurari ka san har yanzu ana so a bugar da mutane sai a ce a ai ka san shi yana amfani da rauhanai ne rauhanai wai su muminai musulman aljanu ne su ba sa cutarwa ba sa kaza ba sa kaza yasa ana so a koda ma wani boka a dan sassauta maka kyamar da kake yi ta zuwa wajen boka sai a ce a shi ba boka bane fa da rauhanai yake amfani wa ba za a ce yana amfani da aljanu ba sai a ce ma rauhanai kamar ana so a nuna maka su rauhanan wasu abubuwa ne waɗanda suke ainihin wato wato wato su rauhanan kamar wasu abubuwa ne wanda su ba su da matsala in an yi mu'amala da su to shi yasa sai malam ke cewa dole a nan akwai ba makawa sai an yi bayani game da abin da arragib ya ambaci maganar rauhanan nan sannan alfakaruddin razi shi ma ya yi magana game da rauhaniyatul kawakib wato rauhanan taurari so sai ke cewa wal haqqul ladina dinu bihillah gaskiyar al'amari wanda muke yin addinin mu ga Allah da shi annal kawakiba ka sani su taurarin nan khalqun halittu ne min makhluqatin lahi daga halittun Allah musakharatun wa'anda aka ababan horewa bi amrihi da umarnin Allah ba su da tasiri ba su isa su hudo ba ko su ɓace sai da umarnin Allah wali amrihi subhanahu wa ta'ala da kuma umarnin wato musakharatun bi amrihi wa li amrihi subhanahu wata'ala da umarnin Allah Allah ya hore su duk abin da kake gani ba su da tasiri su a karan kansu na su yi wannan abin sai da horewar Allah da ya musu wa laysa laha ruhaniyatun ba su da wani rauhanai kar ma a rude ka ba su da wani rauhanai wala ta'sirun fil khalqi ba su da wani tasiri cikin halittar Allah ba ba wani tauraro da yake da tasirin talautarwa ko azurtawa ko kashewa ko rayawa ko sa cuta ko warkarwa ko ɗaukakawa ko ƙasƙantarwa babu wani tauraro cikin taurarin da Allah ya halitta da yake da wannan tasirin babu karma a zo a dinga rufarka a dinga cewa akwai tauraro kaza ko tauraro kaza ya fito ai shi wannan tauraron arziki ne in ka ganshi za ka ga kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa faɗa a hadisi wata rana an yi ruwan sama da asuba sai yake cewa wasu sun yi imani da Allah a cikin bayan Allah wasu kuma sun kafircewa Allah sabai suka shirye ce duk wanda ya ce an yi mana ruwan sama da falalar Allah to wannan shi ya yi imani da Allah ya kafircewa taurari amma duk wanda ya ce dama tun da kaga tauraruwa kaza ta fito ai dama tauraruwa mai wutsiya ce za a yi ruwan sama to wannan su ne waɗanda suka yi imani da taurari suka kafircewa Allah da aka taurari ba su da wani tasiri na azurtawa ko kashewa ko talautarwa ko wani abu mai kama da haka ba su da shi fa'in ƙala ƙa'ilun idan wani ya ce maka, inna na shahidu, to ai mu muna ganin ba'adar saharci wasu daga cikin bokaye, alladina yantiƙuna bi asma'a, waɗanda za ka dinga jin suna magana da wasu sunaye, ya zu'umuna kuma suna riya cewa an na halin kawaki, wai waɗannan sunayen na taurari ne. Autar muzulaha ko kuma kaga suna yin ramzi wata inkiya, wa taurarin ba za a ambaci sunan taurarin ba amma an yi musu ramzi ramzi shine kamar inkiya za ka da an ce kaza suna nufin tauraro kaza wa yukhatibuna ha kuma sai ce suna magana ne da waɗannan taurarin kuma za mu gani za mu ga suna suna gasi suna zaune suna ta abin nan kuma suna kallon taurarin sun ce da taurari suke magana wa ba'da zalika kuma in suka faɗa kan bayan sun gama tattaunawar kuma bayan haka yatimmu sihiruhum sai mu ga sihirinsu kuma yayi ya cika wayan fudu kuma abinda suka yi sihirin sai muga ya zartu waya ta haƙaƙu kuma sai abin ya tabbata a mamar ra'i a gaban mai gani shi mai gani zai ga abubuwan ga sun tabbata sai kuma da taurarin suke magana ko dai suna kiran wani tauraro da suna ko kuma da wani ramzi to mala ya ce in an samu wani ya ce maka haka kal jawabu ga amsar da za ka bashi idza sahha hadha in har hakan ya inganta cewa ana samun haka fa laysa min ta'thiril kawakib to ai wannan ba tasirin taurarin bane walakin min ta'thiri shayatin sai dai tasiri ne na su shaydanin li idlal sahara dan batar da su masu sihirin bokayen wa fitnatihim da fitinan su tunda kawai sai su dinga magana a madadin taurari su shedanin ne suke magana a madadin taurari su kuma bokayen sai su dauka taurarin ne suke magana ina ba ta gane sai yake cewa kamar ruya kamar yadda aka ruwaito kaga ruya babu tabbas kenan ruwaya ta inganta ko shi yasa ya kawo ta bisi ga tamrid kamar ruya kamar yadda aka ce annal kuffara kafirai inda ma kanu yukhadibuna al-asnam al-hijarata as-samma a lokacin da suke magana da gumaka da aka sassaka su da duwatsu as-samma kurame kanati shayatinu tujibuhum in suka je wajen wani gunki gashi nan dutse ne gungume kawai aka sassaka shi ya zama gunki in mutum ya je wajen sa yana magana sai je yana amsa aljanin ne suke zuwa jikin wannan dutsen sai su dinga amsa musu su kuma sai su dinga ganin sun je wajen Allah sun kai kukansu kuma ya amsa musu na fatan gane kanati shayatin tujibuhum shaydanin ne suke amsa musu bi sautin masmu'in da sautin da kunne ke ji min dakhil asnam ta cikin gumakan su kuma sai su dauka gumakan ne suke magana to yanda kaga haka haka su ma wayancan taurarin ba su da wani tasiri na su yi magana amma su aljanin su suke yin magana a madadin taurarin sai su dinga cewa su dinga nuna bokayen taurarin ne suke magana ina fata an gane kamar yadda in ka samu shi bokan da kuma ɗaya ke ɗan cuwa ya ga wani sai a gurin da yake mai duhu ne wani kuma sai ɗan a kashi wani ɗan ɗaki shi ma in mutum ya zo ya faɗi wasu matsaloli sai kawai mutum ya ji ana wani kuka kamar na jarirai a ciki sai ga bokan ya yi haka kamar ya kasa kunne to ya ce ya ce kaza ya ce kaza ko ya ko a yi babban murya ko kuma a yi wani abu wanda ba ka ji kamar mutum ya sa wasu ainihin wato akon kwani a bakinsa maganar ba ta fita sosai sai a ce to ya ce kaza kaga wani kato ne a bayan katanga ko a bayan labule yake maganar shi kuma wannan bokan yana gaya ma aljanin da yake cewa ga abin da yake so to yanda kaga haka wannan shegantaka ta dade haka aka dinga yau kaburan Qurayshawa in suka je sai ainihin wato shi su shedanin sai su shiga cikin jikin gumakan sai su dinga magana a matsayin gumakan to haka su ma masu ainihin wato imani da taurarin haka su ba fa yadhunnuna annaha al-aliha sai su dinga tsammanin waɗannan iyayen gijin waɗannan gumakan ne walaisar kazalika kuma wallahi abun ba haka bane su aljanin ne suke magana sai kuma ta cikin wannan gumakan saboda haka su kuma wanda suke zuwa wajen bautar gumakan sai su dauka gumakan ne suke magana wa turqul idlal kathiratun kai hanyoyin fadar da mutane ba suna da yawa hanyoyi daban-daban daban-daban yanda kaga yanda kaga ana ta kokari ai ana ta karantar da mutane su hau kan shari'a su hau kan wallahi akwai wanda su kuma specialization din su na batar da mutane sun kware kware da gaske wajen yadda za su halakar da al'umma shi sama ne ke cewa turkul idlal hanyoyin batar da dan adam ba hanyoyin batar da mutane kasiratun suna da yawa mutasha'iba kuma sun yi rassa suna da rassa daban-daban wa qala Allah Allah dai tsare wa iyyakum da ku sharra shayatin sharrin shaytanu al-insi na mutane wal jinni da kuma na aljanu duka shi yasa aka saukar da kula'uzan nan ka dinga karanta su za a kwanta bacci ka shafe jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an lokacin da ba shi da lafiya yana in ma ya kasa na na Aisha tana yi ta shafa ta toba masa ta shafa masa jikinsa ko ta toba hannun sa ya shafa a jikinsa ina fata an gane to saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa ne waɗanda dole sai mutum ya tashi yana ta abin nan bayan sallolin nan falaki da nasi da kulhu wallahu mutum ya dinga yi alfasulun rabi mana yace fasali na hudu asbabu asbabun tishari sihir wa sahara dalilan da yasa bokanci da bokaye suke yaduwa me yasa ake samun yawan bokaye ne me yasa bokanci yayi yawa shine malai yake ta asbab akwai wasu dalilai akwai wasu sabubba da suke sa intishara sihir sihiri ya dinga yaduwa birni ƙauyuka ya shiga cikin har yan boko ka duba da yadda dan boko yake zama kamar wani wayayye wanda yake ganin ba za a nuna masa rayuwa ba ko ba za a ko ba a fi shi wayo ba amma wani wanda bai taba zama a aji ba sai ya kulle shi a cikin wani dan kurkuku dan kankani ya dinga yawan wahayi kuma yana dauka ina fatan gani saboda haka abun sai ga mutum baka isa ba a harkar kasuwanci ka cuce shi kwandala amma wallahi wani hanyar ƙauyen ma ba a iya shiga sai dai ka je ka aje motar ka a bakin babban gari ka hau mashin ka luluka cikin jeji ya nannaushi mutum ya masa damfara kuma ya sallamo shi ya dawo kuma ya ce bayan nan da sati biyu a dawo kuma ga mutum ya sake ɗaukan damfare da mota ya je bakin gari inda shi bokan yake ba mota ba ta shiga sannan wani surkuken ma da yake kuma an je da mashin din ma nan ma sai dai mai mashin ya ajiye mutum sai kuma ya sake takawa a ƙasa mutum da babban rigarsa da malam da tagiya amma ya je ya samu wani daga jajabakinsa da goro malam rigarsa ta yi annakiya sai ya saki bai wanka ba ya kwashe kudaden kuma ya sallamo shi yana cikin can ya sa ya kai masu soyayyin kaji da lemuka kala-kala wani za a ga ko ruwan ainihin leda baya sha sai na roba yana nan a cikin cikin wannan dajin kuma mutane ne da kake kallon yan birni ne sun waye su ne su ne kwastomominsa kaga hamshakin ɗan siyasa shi ma ya danna cikin daji yana da tafiya ituwa ituwa din duk ta kare ga ganshi kuma yanzu ya je wajen wani ya abu na Allah ya kiyaye eh izin ce din ta kare Allah ya kiyaye to shi sa sai malaka ta asbabun tishari sihir hanyoyin yaɗo sihirin nan fa sabubban su suna nan da yawa wa sahara da su kansu bokayen malaka ce eh ilam akhal islam ka sani ya kai ɗan uwana a musulunci annahu naka asbaban lalle ka sani akwai wasu hanyoyi da sabubba lintishari sihir waɗanda ta wannan hanyoyin ne da wannan sabubban sihiri yake yaduwa wa saharati kuma bokaye suke yaduwa su cika ransu babu baka min wa minha daga cikin irin waɗannan hanyoyin tafashil jahal akwai yaduwar jahilci jahilci kuma na addini dan mutum ya yi digiri na ɗaya ya yi na uku ya zama profesa ba addini to ai bai komai ba yanzu kuma shi ma wannan an ce masa jahili ba a yi laifi ba ya jahilci addini ba ya bai fahimci addini ba da sauransa ba ka gani yanzu a indiya zai ga profesa yana yi wa abin nan saniya sujada profesa ba amma ubangijin da yake bauta a saniya ce so da zarar mutum an zare ba hasken wato wahayi a cikin zuciyarsa to ya zama fanko ya zama yamci da aka ka ɗauka cewa a gashi nan ana ta makarantu ana ta kaza an bubbuɗe kaza ga ta shirin in su ga wayewa to Allah ake koya mutane da manzanza wannan kamar ka sana'a ake koya wa mutane gurare ne na koyan sana'a to kuma mutane maimakon in an koyi sana'a kuma a koyi addini kawai sai mutum ya tsaya iya sana'a a ai ba lalle sai dan boko ba ka iya samun wani shi ma ya kware a gini amma jahili ne bai taba zama a aji ba ba waɗanda suka zauna a aji sun zana gida shi ke zuwa ya fitar da gida amma wallahi in yi sallah za ka san sallah tana shan wahala a hannunsa saboda karka ɗauka jahilci yana nan har yanzu to shi sai suke cewa ka ku ga inda jahilci to wallahi bokanci da bokaye za su ci karansu babu baka za su ci cin kasuwa zai ta yaduwa da mutum ya dan ji wani abun nan kawai dama ba wani imani ba wani foundation da yake da shi mai karfi na ingantaccen imani da zai gaya masa imani da Allah da kaddara da sauran duk bai kan wannan ba da haka shi ba ruwansa da wani kaddara da abu kaza ya same shi ya ji kansa yana ciwo wani ne da ya nema bai samu wasu wasu ne suka saba hannu da ya samu abin ya kare nan ma ya dinga jin hauki ya dinga cewa mutane ne suka samu sami to saboda haka wannan tafashil jahal yaduwar jahilci a cikin al'umma fil mujtama a cikin al'umma alladhi yatawajadu fihi saharatu wanda ainihin wato yatawajadu fihi sahara mokaye da wannan jahilcin ne suke samun karfafar juna suke haduwa فكلما كان المجتمع أجهل بأجهل وأجهل ajhala ko fa kullama kana almujtama'u ajhala bi dinillah duk lokacin da al'umma ta jahilci addinin Allah kana tawajudu saharati bi aksara to dandazo da tattaruwar masu sihiri da bokaye zai yawa a cikin wannan al'umma kowace kwana za ka iya samu an dan suke wani labule a ce wani wani mai bada taimako ne a nan in jahiltar addinin Allah ga addu'o'i ga azkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar duk mutane sun jahilci wannan mutane ba su da amintuwa da Allah ba su kudurce Allah ta'ala yana jarabawa shi ke yayewa ba su yadda da kaddara ba to shi kenan shi sa kaga wannan sababi na farko kenan da aka duk al'ummar da jahilci ya yawa a ciki ba za ka yi mamaki ba in kaga kasuwar bokanci tana ci kar ka yi mamaki domin daga cikin hanyoyin da bokaye za su ci kasuwarsu su yanda suke so kowa ma da al'amura sun rikirkice masa jarin ya cinye kawai shi ma dama ya dan yi zaman gardanta ko ya dan zauna a makaranta ya dan san wasu abubuwa yana da wani kundin sa kawai ya karkade kasuwa ya cinye jarin shikenan kawai ya buɗe dan shago shikenan na fata an gane to shine sai malaki ta tafashil jahal fil mujtama alladhi yatawajadu fihi sahara irin wannan bokaye suke so su samu al'umma da suke jahilai kidahumai a addini in suka samu irin wannan al'ummar shi kenan fa kullama kana al-mujtama wa ajhala bi dinillah kana tawajudu sahara fihi akthar an ji sababi na farko na biyu yake cewa al'adawatu wal baghdha'u bayna an-nas min al-muslimin wa ghayrihim to wannan ma yana daga cikin sababi fakta ne shi ma na a samu bokaye da bokanci a cikin al'umma al'adawa al'ada al'ada'u kai ko al'ada'u wal baghdha wato al'ada kiyayya wal baghdha da gaba bainan nas tsakanin mutane wani yana jin haushin wani kila wanda ake jin haushin bai ma san ana jin haushin sa al'ada dan me yasa wani zai zama dan me yasa ni ban samu ba me yasa za a ce kaza kaza kaza shi ka to al'ada wal baghdha bainan nas min al muslimin daga musulmi ba ana tunanin wa'anda duk ake duk wanda suke zuwa wajen bokayen wa'anda ba sa sallah a kuna sallah da su kuna haduwa da su a kila ma a aikin hajji in kaje za a gan su a maka kila ma wani duk umara sai ya je duk aikin hajji sai ya je in ɗan kasuwa ne ce fajife da tsafa tsafe dan me yasa wani yake iya zuwa oda shi har yanzu kaza kaza kaza kaza ko kuma shi yana zuwa oda ya akai wani shi ba ya fara zuwa oda dan haka dan kwafe wani shi ma ya zamanto baya zuwa oda ko in ya zo da kaya a yi musu sihiri su zama gwaiwa tambayi yan kasuwa ne ake nufi da gwaiwa da kayan zai su zama gwaiwa gaba ɗaya haka shi ma ya samu promotion don me yasa shi ma wani zai samu ko don me yasa wani ya samu shi bai samu ba me yasa wancan ta samu ni ban samu ba me yasa kaza me yasa kaza dan haka wannan kiyayyar da ta da su a cikin zuciyar musulmi yana kin dan uwansa musulmi a to duk yanda zai biya ga cewa baya ganin walwalar wannan musulmin inda hali ma ya ga baya ganin sa zai to ko anan kasuwar bokanci ta shigo ciki wa gairihim da wasu su karka dauka wa musulmi ne kare suke tsafaka ciki har wa'anda ba musulmin ba idan akwai wannan kiyayyar da gaba tsakani to za ga bokanci zai shigo ciki saboda wani gabar ta kai yadda so yake ya daina ganin wanda suke gabar da shi ko wanda suka yi faɗa ko wanda yake kidin so yake ya ga baya ganin sa to in aka ce ga wata hanya da an bi ta za a fadda wannan yace a ce to yanzu ya kake zuwa masa yace fatar da shi yayi shi zuwa yi kaji sai ka ce wani kuɗi fatar da shi kawai yake zuwa yi wani a ce a kawai kawai susu ce kawai shi kenan فإن فتح با فإن فتح أبواب العداء والبغضاء domin hakika budewar ƙofofi na adawa wal baghdha da kiyayya bainal muslimi wa akhihi tsakanin musulmi da dan uwansa sababun a wannan shi ma sababi ne litamakkuni sahara sababi ne na samun gindin zaman as-sahara ce bokaye min istikhdami sihirihim na yin amfani da sihirinsu ga wanda ake so a yi wa li'annal muta'adina kafiran domin masu yin adawa da junansu suna da yawa ma yalja'una ila sahara li'annal mu'adina kafiran ma yalja'una domin da yawa daga cikin masu adawa ainihin wato da yawa daga cikin masu adawa to suna fakewa ne irin sahara ce zuwa ga boka da yawa kishiya da kishiya ko za a auro ko an auro don me sa ita kaɗai take so ta zauna wa da hala sharika laha da aka duk wanda ta ce za ta shigo malam gobe da nisa ne malam mai jatta wada abar rubutun sharri mai bakin allo ne mai wane ne za a ci zuwa gurarensu za a ci zuwa gurarensu to kaga tunda akwai wannan tsakanin musulmi to za a samu kasuwar bokanci tsakanin mutane wal munajjimin da masu ilimin taurari da yan duba za ga cikin yawa cikin mutane kowane lungu kowace unguwa an kaji za ga akwai yan duba akwai bokaye akwai masana taurari liyantaqimu min ba'dihim al-ba'd domin sashi su dinga shan fansa akan sashi illa man rahim Allah sai fa wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya masa rahama Allah ya sa muna ciki unzur kaifa yajma'una baina anwa'il mubiqat ka duba yanda mutane yanzu suka tattara tsakanin nau'o'i na almubiqat abubuwa masu halakarwa sai mu tashi gaba ta uku tasallul kuffar saboda an ce lokaci yayi abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya ganar da mu addini Allah maɗaukacin sarki kuma ya yarban mu akan tafarki na daidai wayanda suka sauka da kan hanya Allah ta'ala ka dawo da su kan hanya